أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin 19 ga watan biyu watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1445 a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai mana cikin babu man tabarraka bi shajaratin aw hajar wa nahwihima shafi na 21 ga sama na'am muna cikin masail mun karanta matsaloli guda wato ainihin goma daga cikin waɗannan matsaloli guda 22 da malam ya kawo mana za mu tashi matsala ta goma sha ɗaya karatu na 21 insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه الرابعة عشرة سد الذرائع الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية السادسة عشرة الغضب عند التعليم السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اقتداه قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر الذي اعتاده اعتداه نعم قال يتي الحادية عشرة مسألة تقوم شاء أن الشرك فيه أكبر وأصغر cewa lallai shirka akwai babba akwai karama a ciki li'annahum lam yartaddu bi hadha saboda basiridda ba saboda nema da suka yi a sanya musu zatu anwat kama lil mushrikina zatu anwat to wannan magana wato malam yana ba yana nufin cewa neman tabarruki daga wani ice ko dutse da ma'anar shi zai kare ka koma bayan Allah ya nufin cewa karamar shirka bace a sai dai ga wanda ya kasance bai sani ba kamar halin su hudatha wa ahdin bi kufr ga wanda bai sani ba shi zai iya zamantowa karamar shirka ma'ana bai bar ka bai bar musuluncin ba sai dai ya aikata abin da ka iya kai shi zuwa ga zuwa ga kafirci duk da malamai sun yi saɓani gurin wato menene dabiɗi a kan ƙaramar shirka maganganu biyu malamai suka yi wasu malamai suka ce duk abin da shari'a ta yi itilaƙin shirka ko kafirci a kan shi sai wani dalili kuma ya zo ya nuna cewa idan mutum ya aikata bai kafirta ba ma'ana bai fita daga musulunci ba to nan sai a kira shi wato ainihin ƙaramar shirka ne sai a kira shi ƙaramar shirka kun ga yanzu misali a faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr kaga hadisin ya nuna yaƙi da musulmi kafirci ne amma kuma an samu wato tawaga biyu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi faɗa da junansu kuma annabi ya bayyana muminai ne abin da ya faɗa akan al-Hasan ibn Ali sai ibni hadha sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi bayna al-fi'atayn al-'azimatayn min al-muslimin wanga danawa sadauki ne shugaba ne ba mamaki Allah ya zama ya sanya shi ya zama sanadiyar sasanci tsakanin tawaga biyu manya daga cikin musulmi wato su ba ma musulmai ne adiyina ba al-fi'atayn al-'azimatayn kenan kagar sun yi yaƙi da junansu tsakanin tawagar mu'awiyar da tawagar sayyiduna ali amma kuma muminai ne shi yasa a qur'ani Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum aka san bangarori biyu daga cikin muminai suna faɗa da juna to ku sasanta tsakaninsu kaga sai ya ce minal mu'minina kaga har yanzu muminai ne su kuma ya bayyana cewa wato ainihin a wato ina malmu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum aga har yanzu ɗan uwan juna ne mu'minai ne haka nan kun ga aya da Allah tabaaraka wa ta'ala ya bayyana wanda ya kisan kai da gangan man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha aga lafazin khalidan fiha zai dawwama a cikin wuta kafirai ne suke me suke dawwama a wuta yasa ya ce uiddat lil kafirina wuta an yi tanadin ta ga kafirai hum fiha khaliduna su masu dawwama ne a cikin wuta to sai aka ce wanda ya kisan kai da gangan zai shiga wuta ya dauka ga wannan nasi yayi itlaqin wata sifa akan wanda ya kashe musulmi da gangan wanda take daga cikin sifofin kafirai ne shine dawwama a wuta amma kuma shari'a wasu nusus sun bayyana cewa bai kafirta ba sun bayyana cewa bai kafirta ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bima'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan kaga min akhihi akhihi fi din al-ukhuwa ad-diniyya yani har yanzu dai musulmi ne duk wanda aka yafe mushi min akhihi shay'un na daga dan uwan shi da ya kashe na wani abu ma'ana aka ce yanzu an sauka daga matakin kisasi sun yadda za su karɓi diya shi ne sai fattiba'un bi ma'ruf su su bi shi bashin abin da zai bayar da kyautatawa kar a matsa mai a ce dole sai ya kawo lokaci guda a dangin shi su hada cikin shekara uku su biya na diya wattiba'u ainihin wa ada'un ilaihi bi ihsan su ma dangin wanda ya kisan su kawo diyar wancan bawan Allah da kyautatawa kar kuma su yi butulci kaga har yanzu ashe dan uwan shi ne musulmi suka ce duk dalilin da da abin da shari'a ta yi itilakin kafirci ko shirka a kan shi sai wani dalili na daban ya zo ya bayyana cewa wannan shirka ce karama a wato baya fitarwa daga addinin musulunci to sai a ce wannan shine shirka karama wasu ka ce abin da ake nufi da ashirkul asghar shine duk abin da zai iya kaiwa zuwa ga babbar shirka da wannan ma'ana ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci riya da cewa ashirka ce ko الشرك الأصغر إياكم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر suka tambaye shi mai ashirkul asghar sai ya ce arriya so da wanda ke yin aiki dan Allah amma kuma yana so a ganshi yana so a ganshi a yaba mishi yana so a ji labarin shi a jinjina mishi hakan zai kai shi ya bayi zuwa ga ya daina yi dan Allah din ba kawai yana yi ne dan mutane su gani yana yi ne kawai dan a yaba mishi sai ta kai babu ikhlasi babu tauhidi cikin addinin shi ya koma kawai san zuciyar shi yake bi a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa katama ala sam'ihi wa qalbi ja'ala ala basarihi ghishawa an gane wannan ko to daga duka wa'annan ma'anonin guda biyu za su shiga ciki amma wannan nabiyin ma a shekul uthaymin ya ce ya fi faɗi na cewa aikata abin da yake zai iya kaiwa ya bayi zuwa ga aikata babbar shirka ya buga misali da kamar mutum ya dogara da wani abu irin dogaran shi da Allah tare da bai rike abin a matsayin abin bauta ba kaga kila wannan ma'anar ce ta sa malam ya kawo wannan mas'ala tunda su su abu waqidin laifi ba suna nufin wannan icen za su dinga bauta mushi bane to amma kasancewar idan suka fara rataye makami a jikin icen suna neman albarka hakan zai bayi zuwa ga su zo su bauta mushi ka'in da na'in shi yasa ma ya siffanta abinda suka nema da abinda banu isra'ila suka nema kaga su banu isra'ila ilahan akhara min dunillahi suka nema kai tsaye ij'al lana ilahan kama lahum aliha amma su waɗannan bayan Allah me suka nema zatu anwat kama lahum zatu ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat kaga ba su ce ij'al lana ilahan ba kuma ba suna nufin su rike zatu anwatin ilahan mujarradan la su dinga tabarruki daga gare shi amma hakan zai bayi zuwa gani zuwa ga bauta mushi zuwa ga su rike shi su rike wannan icen a matsayin abin bauta koma bayan Allah yau da gobe kamar yadda shedan ya halakar da mushrikan farko da wannan istidraji an gane wannan ko sai ya ce athaniyata ashara mas'ala ta goma sha biyu qauluhu wa nahnu hudatha wa ahdin bi kufrin mu a lokacin muna farko-farkon shiga musulunci ba mu jima da barin kafirci ba in ji abu waqid ko sai ce li annahum lam fihi anna ghayrahum la yajhalu zalika cikin wannan wato ainihin qaidi din wanda da baibaye da abu waqid ya sanya ce mun nemi annabi ya sanya mana zatu anwaq kamar da ga mushrikai na da zatu anwaq sai ya ce amma fa mu waɗanda muka nemi wannan abun kafatanin waɗanda suka yi group suka nemi wannan icen to fa mun ba mu jima da barin kafirci ba kaga yana nuna su abubakarin da umar da su sayyiduna uthmanu da ali da sauran manya-manyan muhajiruna da al'ansar waɗanda suka kasance as-sabiqun al-awwalun su ba za su jahilci wannan matsalar sau da su sun jima cikin musulunci sun kakkabe zuciyarsu daga duk wani burbushi na shirka ana fahimta jama'a su waɗannan wato musuluncin ba su gama runuwa da shi ba tukunna shi yasa akwai sauran bakaya jahiliya a tare da su akwai sauran bakaya jahiliya akwai wanda musulmi ne amma yana da sauran bakaya jahiliya shi yasa nabi ya ce ma abu zarrin an ta rajulun fika jahiliya shi kai mutum ne wanda akwai jahiliyanci har yanzu tare da ta ma'ana a wancan lokacin da farko kenan wannan ya sa manzan Allah sallallahu da farko ya haramta ziyarar kabari saboda mi abinda suka saba da shi wasu wata tabi'a tasu da daddiya idan sun je makabarta suna yin abubuwa waɗanda suke manhiyatun ne shari'a a shari'a an hana yin su suna niyaha kukan mutuwa da hayagaga da kururuwa suna faɗin kalmomin da ke fusata Allah na rashin yadda da ƙaddara da rashin ɗaukar jarabawa sai annabi ya ce kar a je makabarta ziyara kaga yana so me yana son zuciyarsu su samu taskili su goge su wanku daga wancan wancan al'ada wadda take mummuna ce na'am to daga sanda daga sanda ya gano cewa wannan ɗabi'ar ta bar su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al akhirah zakir ko ka bar kiliyat yace ku da na hana ku ziyartar kaburbura yanzu ku ziyarce su kai kawo domin zuwa ziyarar makabarta zai zai tuna muku lahira kaga yanzu abinda ake tsoro ya gushe kenan ina fata an gane zaka sai ya ce wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufri kuma a cikin wannan mas'alar zamu ko a cikin wannan kalmar a cikin hadisin da yace wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufr zamu fahimci halaccin al-i'tizaru lin-nafs al-i'tizaru lin-nafs in kai wani abu mutane ba su fahimce ka ba ko kai wani abu mutane suka ga abun nan yayi muni to sai ka kawo wani uzuri kai i'tizar sai da Allah karku da abin da yasa ne kaza saboda kaza saboda kaza wata ta taba bata min rai wata daliba ce ta bata min rai raina ya baci tace malam ku yi hakuri kun san ni ba kauya ce tace ita ba kauya ce kuma sai naga haka ne sai na daga mata kafa na kyale ta da na so in hukunta ta batar aure ce na so in bata kalan hutu ta je gida ta huta sati biyu ce ku ya kuri ba kawai ne ni tsaron dirku ne ce ba kawai ne ni ku ya kuri na ce to na haƙura to haka nan ne tun da kaga ƙur'ani ma yadda yake mu'amalanta su daban da yadda ake mu'amalantan yan gudu ai mun sha buga misali ana innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati allati aktharuhum la ya'qilu walau annahum sabaru kaga falallashin su shari'a take hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum yayin da su kuma wa'incan لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون abin da zai iya bata ma wadan birni aiki ya kafurta shi dan kauye an ce a lallabe shi yayi hakuri kuma Allah ma zai yafe mai wallahu ghafurur rahim shi kuma an tahbata amalukum wa antum la tash'urun kaga da bambanci don kai wani abu ba a fahimta ba sai ka ce da Allah ku yi hakuri kananin shekaru ke gare ni duk da kuma akwai kuruciya ta shegantaka ko sai ku yi hakuri ba ilimi na ne bai kai ba jahili ne ni akwai wani yana nan zai yi tambaya sai ya ce malam duk da ka san mu jahilai ne wata rancin mai ne wai ko alfahari kake da jahilcin nan naka ne ai jahili boye jahilcin shi yake amma kai kullun har bugun gaba kake da cewa ku jahilai ne to sai mutum ya bada hanzari ya bada uzuri da ka gana taka ka wallahi ban lura bane kaga shikenan sai a zauna lafiya amma kai kana gani zaka taka an ce to kai dinwa an taka ka kaga ba za a fahimci juna ba ina ta ma sallama kai ban zadanci to sai me ba za a fahimci juna ba ce wallahi ban ji ba ya haƙuri ban lura ban ka san hankali ke gani ba ido ba sai abin ya zama wasa shikenan an wuce gurin al-i'tizar yana cikin abubuwan da suke kawo zaman lafiya suke kawo jituwa a tsakanin al'umma amma in dai za a dinga barin abu a dunkule to yawa zai ta yi ita yin yawa ita yin yawa hatta kai kawai kaga ka tsanin mutum kuma yana musulmi dan uwanka kaka in ka gan shi baka jin daɗi yana ɗan uwanka na jini ƙananun guntayen laifuffuka ne suke taruwa sai su zama manya suke taruwa sai su zama manya in ya ma ba daidai ba gaya mushi wuri kaza ba daidai kamun ba as-saraha turaha har ta ubangijin talikai baya sa mutum a wuta sai ya tabbatar mai da laifin shi kafin su shiga wuta Allah ce fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل sai an tsaye da su bakin wuta ko yan manyan su zage kananan kananan su zage manyan a ce to da tattara su a wuta da su don sun yadda sun yi laifi Allah ka samu dace a thalitha ta ashara at takbiru inda ta'ajjubi yin kabbara wato mun fahimci halaccin yin kabbara yayin mamaki khilafan liman kariha sabanin wanda ya kyamaci haka daga cikin sufaye wanda sun kyamaci wato idan abun kaga abun mamaki kace Allahu akbar sun kyamaci haka wasu to amma ba abu ne da shari'a ta yarda da shi tunda kaga nan da da ya ce ija'allana za ta anwaƙin kama lahum za tu anwaƙ sai annabi sallama ya ce Allahu akbar inna hasunan a wata riwaya subhanallah to suka ce at-takabbur at-takbir yin kabbara lokacin da mutum ya ga wato abu mai girma ne abin da yake yana da girma ko dai alkhairin shi da kyawun shi yayi girma ko kuma sharrin shi yayi girma an gane ko sai kai kabbara shi kuma a ta'ajjub sai a ce subhanallah abin ya baka mamaki sai ka ce subhanallah amma abu yana da ya burge ka za mu fahimci wannan karkashin hadisin abu sa'id ne annabi sallama ya ba da labarin ya juju da majuju ya ba da labarin firgicin da za a shiga ranar alkiyama yana mai fassara يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت حديث هنا cikin sahihain to da annabi ya gama bayanin yanda halin da za a shiga da kuma za a ce ma annabi Adam alaihi salam ya ɗibo cikin zuri'a shi wanda suke kasan yan wuta ne ci Allah wani ne rabon wuta da ce mai cikin mutum 999 wuta za su ɗaya ne ɗan hankalin sahabbai ya tashi su kai ta kuka sai annabi ya musu tasliya ya dan sassauta musu damuwa da cewa za a samu za a dauko ɗaya daga cikin ku sai a dauko 999 daga cikin yajuji da majuji su kuma daman dukan su arna ne kaga me hankalin su sai ya kwanta sai annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana so ya ƙara kwantar musu da hankali ya cikin usulubi na wa'azi kakka zo kai wa'azin wuta a tashi ana ta kuka wani sai ya samu alyas sai ya ɗeba tsammani ko ai wa'azin aljanna ai ta dariya wani sai ya samu al'am sai ga kawai sai aljanna kawai magani yake kamar dole ya shiga aljanna shi sai ce i'lamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim hadawa aiki tuna azaba tuna da rahmar Allah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai ba za ku yadda ku zamanto ku ne ɗaya bisa ukun ɗan aljanna ba qala fa kabbarna sai sai muka yi kabbara kaga wannan babban lamari ne da ya burge su su ba za ku yadda ku zama ku ne wato a biyu bisa ukun ɗan aljanna ba sai za mu suwa wato rabin ɗan aljanna ba sai suka yi kabbara sai wallahi ni ina fatan ku zamanto ma biyu bisa ukun ɗan aljanna kala fa kabbara kaga fa kabbara hasu idan kabbaran gurin wa'azi ba laifi bace sai dai kattai yawa akwai wanda malamin ma na shigowa tafsiri da yayi sallama sai an yi wata katuwa kabbara in ya zauna ayi kabbara an alaran ma ya jawo ayoyi ya tsaya ayi kabbara in malami yayi muqaddima ayi kabbara da ya jawo hadisi ayi kabbara ya kawo aya ayi kabbara wani ma ashar zai yi ayi kabbara wannan kuma ya zama shiririta ya zama shiririta zuwa take wani lokaci la shu'uriyan ma zaka ji kai kabbara amma ya kuma yawan kabbaran na a masallaci ko gurin wa'azi yana ƙara tunzura malami mai wa'azi ya faɗi abin da suka ji daɗi suka yi kabbara to sai ya ta buɗewa ya ta shiga ya ta shiga har ya kwanto inda ba a kwancewa ai kun san misalai akan haka ko kabbaran nan wallahi tana da haɗari wani lokaci amma asulan ta halatta ta halatta sabanin wanda suka kyamata haka wala Allah wanda suka kyamata din saboda wannan dalilin amma dai sunna ta nuna ana yi amma sai dai da ana sara ana duban bakin gatari sai ce arrabi'ata ashara saddu dhara'i zamu fahimci wato mas'ala ta saddu dhara'i toshe kofofin banna dhara'i na sharri kenan dhara'i jam'u dhari'an an ce zari'a wata hanyar da za ta bulle zuwa ga wani buɗaɗɗen lamari wato ƙofa ce wadda take mai tsukakkiya tsukuku gare ta amma daga can za ta kai ka wani babban guri to abinda ake kira saddu zara'i a shari'a wato wanda asul ne daga cikin usul na malikiya wanda suke kafa hujja da shi sai a ce abu kaza ko da ba haramun bane amma zai bayi zuwa ga haramun to a bashi amma ibn al-qayyim ya kawo dalilai cewa ba malikiya kadai suke hujja da saddu dhari'a ba yace har shari'ar musulunci ma har shari'ar musulunci ta zo da saddu dhari'a yanzu kun ga Allah ta'ala ya hana in za a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ra'ina ko ana karatu ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u kalmar ra'ina a asalinta ita ba ita ce matsalar ba domin sahabbai suna faɗin ta da ma'anar ir'a ahwalana ka kula da halayenmu ai mana kaɗan mun gane sai a ƙara mana yahudawa sai suka zo suna faɗin haka da wata mummunan ma'anar kaga can ra'ina daga ri'aya su kuma suke faɗin ra'inan ra'inan ana daga ru'una ru'una shine lalacewar abu ko gurɓacewa ya suke siffanta annabi da ruɓewa kaga sai suka yi amfani da mummunan ma'ana Allah ce to a bar wannan kalmar da take da ihtimalain a dauki kalma mai ma'ana ɗaya shine unzurna wasma'u wa kalmar unzurna kaga wannan saddan lidhari'a aka hana sahabbai faɗin haka amma yahuda da munafikai su ga abin da suke faɗa da ma'ana da su kuma sahabbai an san da cewa ma'ana kyakkyawa ce to da ka saddu dhari'a yana da asali a shari'a to anan gurin abin da yasa malam yace akwai kula da saddu zari'a a nan shi ne zatu anwatin ɗinnan icancan da za su dinga rataya makamansu zari'a ce zuwa ga shirka mai girma domin suka fara rataya makamai a kan wannan ice suna neman albarkata to a hankali a hankali shedan sai ya kai su zuwa ga bauta mu wannan icen kamar bayanin da muka yi a baya ai saddu zari'a ne aka hana yin sassaka a sassaka hoton wani abu saboda yana cikin dalilin da yasa ko shine dalilin ma da yasa aka fara shirka a duniya wanda hadisin ibnu abbas ya tabbata shedan yasa suka dinga sassaka wato ainihin shehunan su da malaman su da iyayen su wai dan su kara musu karsashi gurin bautar Allah ba dan su bauta musu amma a kwana a tashi ilimi sai ya mutu ba a san dalilin da yasa aka sassaka ba san gade sassakakun abubuwa sai ya dawo tsohon najadu ya ce musu to iyayenku da kakanninsu sun sassaka wa'annan bayan Allah ne dan su dinga bauta musu to har ta kai wasiya suke wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra to saboda haka akwai saddu dhari'a ne الخامسة عشر النهي عن التشبه بأهل الجاهلية هني جمدا وتؤنهم yin kwaikwayon 'yan jahiliya jan jahiliya a nan gurin hatta wani ya nuna cewa malam ya tafi akan jahiliya ba ana nufin abin da mushirikan makka suke yi kafin musulunci kadai ba a duk wata al'ada wadda take ta saba mawa addinin musulunci wanda kafin zuwan musulunci ake yin ta sawa'un larabawan makka ke yin ta ko kuma yahudawa ko kiristoci ko majusawa ko ma waye ke yin ta ta zamanto jahiliya amma zuwan musulunci ya tafiyar da jahiliya shi yasa malamai suke kyamar a ce kai muna cikin jahiliya suka ce a'a Allah ya kore wancan duhun na jahiliya ya kawo mana hasken musulunci karanta sharhin masailul jahiliya na Sheikhul Fawzan rahimahu hafizahullah an gane ko daga jahiliya ba ana nufin ɗabi'ar mushrikan makka kaɗai ba a duk wani kafiri da ya rike wata al'ada ta saba wa musulunci kafin zuwan musulunci ta zama jahiliya tunda a nan gurin da ya ce ba akwai koyon jahiliya yana nufin wa tunda ya ce kultum kama kalat banu isra'ila li musa kaga banu isra'ila abincin da suka ya zama jahiliya ko kuma ya zamanto a a jahiliya da ake nufi a nan abinda mushrikai suke na rataye ta kubbansu da makamansu a jikin zatu anwar wanda ya nuna dama suna yin hakan tun kafin zuwan musulunci to sai waɗannan sahabbai hudatha wa ahadin bi kufur suka nemi su dinga yin hakan sai malam yace da annabi ya hana su ya nuna ba akwai koyan abin da jahiliya suke Allahumma sai dai in wata al'ada da ya zama shari'a bata hana yin ta ba ko ta yi yabo akan ta dan a jahiliyan akwai wasu abubuwa da suke wanda mai kyau ne da mai kaga kamar kulawa da mai ɗakin ka'aba kulawa da mahajjata da ciyar da su al'ada ce mai kyau da shari'a ta zo ma sai annabi ya sa ‘yan uwan shi na jini su al'abbas bin abdulmuttalib suka ci gaba da yin wannan kaga saboda abu ne mai kyau haka idan mushriki ko ba yahude ko kirista yana yin wani abu sai kaga abun nan yana da maslaha duniyawiya zaka iya kwaikwayon shi a gurin amma in ya zamanto mujarradin al'adar shi ce to baka kwaikwayon shi akai daga karkashin wannan ba za ka yi kwaikwayon su gurin sanya tufafi ba kace yanzu idan ka sa coat sai ka sa lectured ka sa wane ne yanda turawa ke yi to wannan wato suna burge ka kenan su kuma asali cewa akai musaba musu amma wani abu ne da suke wanda yana da wata maslaha a rayuwa bangaren abin da ya shafi wani abinci ko wani motsa jiki ko wani abu makamancin haka babu laifi dan ka kwaikwaye su malamai sun yi bayani mai tsawo karkashin ayoyin cikin ma'ida cikin suratul ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala yake wa illam tafa'alu subhanallah illa taf'aluhu illa taf'aluhu eh takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ma'ida ce an falsi akwai wasu ayoyi cikin ƙarshe-ƙarshen mari subhanallah ciki ayoyin yana Allah na bayanin mushrikai yadda suke haɗa kansu sai Allah ya ce to kuma in ba ku yi haka ba za ku samu matsala kai kenan ana nuna idan abin da suka yi alheri ne a duniya kuma za ku iya yin shi amma abin da yake mujarradin al'ada ko kuma uwa uba ya saba ma addini to wannan dole a bar shi an fahimta ba ku tuno ayoyin ba ko ma'ida ce ko nisa'i ne wannan mace tattakhidhu al-yahud wa an-nasara awliya ba'dhuhum awliya ba'd man yatawallahum minkum fa innahu minhum ترى كثيرا منهم تولون الذين كفروا لبئس naga su ne da siyakin wa'ina ayoyin almuhi a je a binciki ayoyin da tafsirinsu ala yahya eh wa'adun tayyib ina ne lokaci ya tafi النهي عن التشبه بأهل الجاهلية باء كويكوينسو السادسة عشرة الغضب عند التعليم halaccin yin fushi yayin karantarwa to za a iya ɗauka daga faɗin shi Allahu akbar cewa kamar yayi fushi ne duk da ba sarihi bane ba ba sarihi bane ba haka ba wadihi bane ba yace Allahu akbar inna hasunan to sai suka ce to a gurin annabi ran shi ya baci amma kuma ya tabbata annabi in an zo da munkari yana bata rai kamar yadda in yana khutuba hadisi ya bayyana cewa ala sautuhu ishtadda ghadabuhu wa wahmarat wajhu wahmarra wajhu fuska annabi takan yi ja idan shi yayi ja fuska muryar shi ta daga yana fushin shi yayi tsanani lokacin da yake khutuba kai ka ce mai mawarin dinar sojoji gargadi ne yana cewa ga shi can za a kawo muku hari da safe ko da marici kaga cikin bacin rai za a faɗa to a gurin wa'azi wani lokaci ana yin fushi an saba an saba shari'a wanda annabi Musa lokacin da ya zo ya ga mutane na bautan maraki bai san san da ya jefar da attaura da ke hannun shi ba wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi to saboda haka babu laifi sai dai kuma kar fushi ya wuce iyaka ta inda zai zamanto ba za a fahimce ta ba as-sabi'ata ashra qa'idatul kulliyya akwai gamammiyar ka'ida li qawlihi inna hasuna yana yana nuna wannan al'umma sai ta kwaikwayi abinda yahudu da nasara suka akan shi yasa a wata riwaya ce za ku yi ta bibiyan abinda magabatan ku suke kai taƙi da taƙi da za su shiga ramin damo da sai kun shiga ka ce suwa kenan yahudu da nasara na biya ce in ba su batowa kuma ba ana nuna ba yana nuna cewa bibin sunna su ko tafarkin su abu ne mai kyau ba akwai abubuwan da ana ba da labarin za su faru amma kuma cikin ba da labarin ma akwai tahziri tunda ba abu ne mai kyau ba daga annabi salama ya bayyana da gaskin alamomin tashin alkiyama an tali da al'amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunya aga ba a ce ayi ko kar ayi ba amma an ka kalli kulliyat na shari'a zaka gane cewa yin hakan laifi to haka shi ma nan gurin bibiyan tafarkin yahudawa da kiristoci musamman tunda a siyakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hakan siyakin zargi ne zaka ba abun tafarkin su الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة وأن أبن النبي يفعل cikin alamomin tabbatar da annabcin shi لكونه وقع كما أخبر da kasancewar abin da annabi ya faɗa ya faru kamar yadda ya ba da labari duk abin da yahudu da nasara suke ana kwaikwayon su har akwai musulmin da ke cin naman alade a ga ƙarshen kwaikwayon yahudu da nasara ke wasu masu kiristance ko su yahudanci التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن duk abin da Allah ya zargi Yahudu da Nasara da shi a cikin Alƙur'ani annahu lana wannan lana din zai iya ɗaukan ma'anar annahu lana ya'ani zammul lana mu ma an zarge mu akan shi in muka yi abin da suka yi to abin da ya faru da su zai faru da mu don abin da ya kashe dan akuya zai kashe dan tinkiya tun daga abin da suka yi Allah ya fushi da su Allah ya fushi da su saboda me zalika bima asaw wa kanu ya'tadun suna saba mawa Allah suna ta'addanci wa shari'ar Allah to kai ma duk lokacin da ka shiga cikin saban Allah da ta'addanci wa shari'ar Allah Allah zai yi fushi da kai Allah zai yi fushi da kai Allah ya fushi da su saboda suna kashe annabawa suna canza abin da Allah ya rubuta musu a cikin attaura kama daga sanda ka fara canza fatawa kake kokarin kashe masu wa'azi to zaka shiga sahu irin na Yahudawa a gurin yanda Allah ya fushi da su ina fata an gane wannan ko kuma duk abin da Allah ya zargi Yahudawa da shi annahu lana abin sai ya faru a cikinmu akwai wanda suka ɗauki wannan abin sai ya faru a cikinmu duk da wancan na farko shi ya fi na cewa gargadi ake nufi zammun lana wa ana nufin sa yaqa'u lana ba akwai abubuwa da yawa wanda ya faru da su wanda kuma Allahu alamu ba za a ce dukkan su sun maimaitu ba duk da wasu suna cewa sai sun maimaitu din saboda wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas sai dai kila yazo da wata siga wadda take akhfa ko kuma siga da take ausa daga wadda ta gabata ina fata an gane العشرون أنه متقرر عندهم أبني سنني قرن ستبتت أن العبادات مبناها على الأمر أقرن سهبي cewa ibada ana ginin ana gina su ne akan umarni na shari'a shi yasa ba su aikata ba sai da suka ce ij'al lana da suka nemi umarni da yarjewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasara fihi tanbihu ala masailil qabr sai zama cikin wannan mas'ala ko wannan lafazi akwai fadakarwa akan tambayoyin kabari guda uku kaga har malam ya gano da akwai tabbatar da tambayar kabari a wannan hadisi wanda ma'ana ce daqiqa shi yasa ibn Uthaymeen ya yaba shi da cewa wato al-muallif rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab fahmuhu daqiqun jiddan li ma'ani an-nusus sai ce fa ahyanan yas'ubu 'ala al-insani bayanu wajhi al-istinbati ko istinbat al-mas'alati min ad-dalil wani lokaci mutum ya da wuya zai iya gano ta ina malam ya fito da wannan mas'ala cikin dalilin da ya kawo cikin cikin babu kun ga anan a bakka kai kadai ka gano akwai dalili kan man rabbuka ma dinuka man nabiyuka a cikin wannan hadisin kaga abu ne mai wahala a gare ka ko ba haka ba amma malam har ya fito da haka gashi nan kuma sai yake cewa famin ikhba wa amma man rabbuka ko amma man rabbuka fa wadihun afili yake tunda gashi ma basu bauta ma wani ko basu nemi tabarruki daga wani ba idan suka tambaya dan tsoron kasu bauta ma wani Allah kaga kenan sun yadda ba a bautar kowa sewa sai Allah ta'ala shi ya halitta shine ake bauta mawa wa amma man nabiyuka amma man nabiyuka fa min ikhbarihi bi anba'il ghaibi labaran da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa na gaibi cewa la tattabi'anna sanana man kana qablakum kaga ya nuna cewa annabi ne shi tunda dama annabi yani allazi yunba'u ko yunabba'u ake bashi labarin abinda bai faru ba ga yanda zai faru kaga akwai yadda da annabtaka ana wa amma ma dinuka fa min qawlihim ij'al lana ilahan su ij'al lana ilahan kaga sun yadda addini sai abinda manzo ya zo da shi kaga akwai su ila akhirih zuwa karshe akwai masailul qabri a ciki الحادية والعشرون أن سنة الكتاب مذمومة كسنة المشركين سنة المشركي سنة أهل الكتاب أبرزر جيتي كما سنة المشركي دي جاهلية ma'ana tafarkin da suke a kan shi wanda shari'a ba ta yarda da shi ba haramun ne a kwaikwayon su akai shi yasa ya ce kultum wallahi wallazi nafsi biyadi kama qalat banu isra'ila li musa shi abinda banu isra'ila suka ce ma annabi musa mummunan abu ne dan haka ba za a yi koyi da su a ciki ba athaniyatu wal 20 an al muntaqila min al batil alladhi i'tadahu qalbu lalle duk wanda zai bar wata ƙarya ko wani abun da bai dace ba wanda zuciyar shi ta saba da shi la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilka al'ada to ba amintuwa ba a sakin jiki daga cewa wani abu na wannan al'ada bai rage a zuciyar shi ba mutumin da dadan bid'a ne kududun dan kadiriya ne ko dan tijjaniya shikenan yau ya dawo ahlus sunna malam albani Allah ya tsaya shi da gafara ya ce ba za mu bashi minbari yayi wa'azi ba saboda har yanzu akwai burbushin bid'a a tare da shi sai an mai training tukunna an mai wankan tsarki ya dawo ahalin sunna ya manta da duk waɗancan harbaƙatu da kuzabalatu da shirkiyatu na ainihin wato bid'a shi to sannan sai ya dawo malami amma yana cikin kurakuran da aka fada ciki kasar Hausa manya manyan malami rana tsaka ne su da'awar izala za ta zo su karba kuma su alafta su mimbarin izala sai su ta wasu abubuwa wanda kuma yanzu wani dan bid'an sai ya kafa ma hujja da shi ai malam wana ma ya ce kaza ai malam wana ma yayi kaza to ai ya faɗi kaza da rigar ku ne ta ‘yan bida'a bai gama cire ta ba lokacin da ya faɗa. Na fata an fahimci wannan, shi yasa sai ce wa nahnu huda tha'u ahadin bi kufur, kenan harithu ahadin bi shay'in dole ya zama har yanzu akwai wata bakaya na sauran wannan abubuwan, ai ko tubabban malami ne, in yana wani bayanin sai kaga an ɗan saki hanya wani lokaci, inda da kila ƙaura ne, kila da ɗan shaye-shaye ne, to sai kaga ya dole sai an samu bambanci. shi yasa su annabawa Allah yake haddaba rayuwarsu tun daga haihuwarsu sai ga suna cikin wata kula ta musamman har su kai shekara arba'in duk wani ƙuruciya ya fice su duk wata al'ada za su iya tantancewa ta kwarai ce ko ta banza ce kowane mutum sun san da irin sigar da za su yi magana da shi sai a aiko musu manzo sai a saukan musu da littafi dan kar ya zama an samu wani fashali ko wata gurbata da kaulihim wa nahnu hudatha wa ahadin bi kufr sai mu bar shi haka insha Allah